من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول الله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون فينبغي أن نتدبر ونتأمل في هذه الآية المباركة قوله سبحانه وتعالى أولئك هم الغافلون فالله سبحانه وتعالى زم هذه الصفات وهو يقول وقد زمها صلى الله عليه وسلم مثل هذه الصفات كما يقول الله سبحانه وتعالى في هال الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ويقول حكاية عن قصة موسى وفرعون في قول في سورة يونس فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس أن آياتنا لغافلون ويقول أيضا في سورة يونس إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمعنوا بها والذين هم عن آياتنا هم غافلون والذين هم عن آياتنا هم غافلون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمعنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مع مأواهم النار بما كانوا يكسبون وقد عرف ابن فارس الغفلة فقال هي غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له وقد استعمل في من تركه إهمالا وعرادا كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقد ذكر الله سبحانه وقد نهى الله سبحانه وتعالى نبيه عن الغفلة فيقول الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ويقول أيضا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين عباد الله إن للغفلة أسباب ومن أسبابها نذكر قليلا منها أولا الانقطاع الكثير عن زيارة القبور وقد ذكر والقبور تذكر لنا الموت والدار الآخرة كما يقول الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغاؤها وابتغاؤها وتمادى بكم حتى جاءكم الموت وزرتم القبر وصرتم من آه وسرتم من أهلها كما يقول الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ثانيا الانقطاع الكثير أو الانغماس عن المباحات والانشغال بالدنيا وشهواتها وملذاتها والسعي في التجارة وجني الأرباح كما يقول صلى الله عليه وسلم مما أخرجه الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتنا ثالثا الانقطاع عن مجالس الذكر وعدم المحافظة عن الأذكار للصباح والمساء والأذكار لدخول المسجد والأذكار من دخول البيت وخروجه كما يقول الله سبحانه وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث من من حديث من حديث عن عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة رابعا الانقطاع عن بيوت الله وهج وهجر صلاة الجماعة وقراءة القرآن كما يقول الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يقول الله سبحانه وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين yan uwa khutban mu zatta takaita ne akan wata aya da take cikin suratul a'raf ubangiji yake bayyana mana a cikin alqur'anin shi tabbas mun kirkiri wuta da aljanna ko mun kirkiri mun halicci wuta dalilin shigar da yawa daga cikin mutane da aljannai yace wa'annan mutanen da za su shige ta da aljannan da za su shige wannan wutan suna da wata zuciya wadda ba sa fahimta da ita kuma suna da idanuwa wanda ba sa kallo da shi ba sa iya fahimtar ina gaskiya ta sa gaba yace kuma suna da kunne wanda ambaton ubangiji baya shiga cikin shi yake cewa baya da haka wa'annan mutanen kai kace kamar dabbobi suke maza ubangiji yake cewa lalle dabbobi sun yi su bace sun yi sun yi su gwara-gwara akan wa'annan mutanen yace wa'annan mutanen su ne gafalallu wanda suka rabu kana akan ambaton ubangiji suka rabu kana akan muhimmar da ta sanya ubangiji ya halicce su shine su tsaya su bautata me su mayar da dukkan wani abu wanda zai shagaltar da su akan samun goben su kiyama akan abinda abinda abinda suke nema a rayuwarsu ta nan duniya su fifita rayuwarsu ta nan duniya akan gobe ta kiyama shi kuma wajibi ne game da musulmi ya fifita abin da yake gun ubangiji saboda shi ne wanda yake mafi alkhairi kuma shi ne yake wanzanzi duk abin da bawa za ya samu a rayuwar shi ta nan duniya to wajibin shi ne ko yau ko gobe sai ya bar shi amma dai abin da kama kanka tanadi a gobe kiyama zaka tahi zaka tarar da shi kuma zai zamanto wanzaje har abada zaka ci muriya abinka amma dai nan duk irin lokacin da zaka bada akan neman ka na rayuwar rayuwarka ta duniya to illa ya kasance ka gafaltu akan akan akan samun goben ka kiyama ka kasance daga cikin wa'inda za su samu wa'idi a gobe kiyama a gun ubangijinsu ko kuma ka tsaya kai abinda ubangijin ka ya umarce ka ka ƙi rabkanuwa akan muhimmar da ta sanya ubangiji ya halicce ka yi kawo ka wannan duniyar ka samu rabo ka samu rahama ka samu aljanna ubangiji a gobe kiyama ya sanya na so na tsaya akan wannan ayar kasancewa ubangiji ya siffanta mana wa'inda za a sanya su wutar jahannama dalilin rabkanuwarsu dalilin kaucewarsu akan hanya dalilin nesantuwa da suka yi akan ambaton ubangiji dalilin kin tsayawa su yi abin da ya sanya ubangiji ya kawo su wannan rayuwar ta duniya ta sanya ibn faris yake bayyana mana yake cewa idan aka ce maka gafala shine mutum wani abu wanda ya san da shi ya san da dalilin shi aka kawo shi wannan duniya ko abu ne wanda wajibi ne ba ya bar shi ba yana ji ana kiran sallah yana ji ana cewa a bautata wa Allah shi kadai yana jin kaza ya san da wannan al'amarin amma dai zai rabkanu dalilin wa'ansu muhimman shi ko wa'ansu shagulgulan shi na rayuwar shi ta duniya ko ayyukan shi ko business din shi ko wani abu makamancin haka sai ya wuhintar da abin da yake wajibin shi yayi abin da yake ba wajibi ba a gare shi ba saboda ya tara rayuwar shi ko ya daidaita rayuwar shi ta nan duniya shi kuma bai sani ba wanda zai tsaya ya yi wa shi ne zai daidaita mai rayuwar shi ta duniya ya daidaita mai rayuwar shi ta gobe kiyama in ka ce ba za ka yi ba to yana iya gama ka da wahalhalu ka yi ta neman ba za ka samu ba abin da kake so ba kuma ka dawwama a cikin ɗimo ubangiji kuma ka tarda shi ya maka hisabi akan abin da ka aiwatar a rayuwarka ta duniya shi sanya yake bayyana mana yace idan aka ce maka rabkanuwa mutum ya gafaltu akan abin da yake wajibin shi shi shine wani abu wanda ya riga ya san shi sai ya ce a'a ba zai aikata ba dalilin wani uzurin shi ko dalilin wani abu wanda ya shigo gaban shi na rayuwar shi ta duniya yace kai takan yi ma ya kasance mutum ya san da abin ya san da wajibin shi ne amma dai zai kawar da kanshi akan haka kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul anbiya hisabin mutane ya kusanto yana bayani tashin kiyama ta gabato amma dai mutane sun kawar da kansu sun yi kunnen uwar shege sun kamar kace ba a yi tashin kiyama ba sun rabu kan akan neman duniya kurum ya za a same ta ya za a tara ya za a ji daɗi ya za a gina kaza ya za a auri iri kaza ya za a yi kaza a yi kaza wannan shine kullum program ɗin shi kuma har ya mutu ba zai karasa ba abinda ya tsara wa rayuwar shi ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana har abada dan adam bai isa ba ya cika ma kanshi guri ba abinda yake iya cikawa bawa guri ita ce kasa kana ta tsare-tsaren ka sai an kai ka an binne ka sannan gurin ka zai cika she zan ya yake bayyana mana wannan duk wanda ya gafala ya rabka na akan haka to tabbas yana ɗaya daga cikin siffofi ko yana ya siffanta da siffa irin ta kahurai kamar yadda ubangiji yake bayyana mana su kahuran nan sun san ciki da ban rayuwar duniyar nan ba wani abu wanda yake kubce musu su suke kirkira mana su suke kaza a su ce a sun yi fulanifiyan kaza a yi kaza a kera musu kaza a ba su yi amfani da kaza sun san ciki daban wannan rayuwar ta duniya amma dai akan gobe kiyama sun rabkana tunaninsu kurum rayuwar ta duniya ita kadai ce za a tsaya bayan ta shikenan sai kaduna shi kuma ba haka bane ba da zaran an ce an mutu to kiyama mutum ta tashi daga an zare ran kiyama ka ta tashi kuma ba abin da kake jira illa hisabi to sun kau da kai sun rabka na akan gobe kiyama amma dai duniya ita suke bautatawa to kadda a matsayinka na musulmi ya kasance halin ka daya da halin wa'annan kawuran na ba kai ba samun ko ba kai ba tunanin gobe kiyama haka ubangiji idan muka koma cikin suratu yunus ubangiji yana bayyana mana lokacin da ya hallakar da fir'auna yake cewa to daga yau zan mu tsayartar da gangan jikinka litakuna liman khalfaka aya dan ka kasance aya ne ga waɗanda za su zo bayanka da yawa daga cikin mutane akan ayoyinmu masu rabkanuwa ne aya nawa ubangiji ya buga maka gashi nan wanda kake tare da shi dare da rana za a ɗauke shi a kai shi a binne shi bai kasance maka aya ba yanda aka ɗauke shi yau aka kai aka binne to haka kai maho gobe za a ɗauke ka a kai ka a binne ka kuma idan an kai in to yanzu ya kasance tsankaninka da kai da ubangiji ne abinda ka aiwatar shi zai maka gata ƙalƙashin rahamar ubangiji shi sun ya yake bayyana mana yake cewa da yawa daga cikin mutane akan ayoyinmu an yi kaza an yi kaza an yi kaza amma dai bai daukan izina ya tabbatar da ubangijin nan ya dace a dawo a mai da dukkan hukaken da aka hudo a dawo a tsaya a nutsu a bauta tami shi sun ya idan muka koma can ubangiji yake innal ladina la yarjuna liqa'ana kaga wa'inda ba sa gurata haduwa da mu su waye su ne kamurai su ne wa'inda suka yi ijirami a doron kasa wanda suka bijirewa ubangiji ba sa gurata haduwa da ubangiji suka yarda da wannan rayuwar ta duniya kuma suka nutsu akan wannan rayuwar ta duniya kullun su ne mu ne yau mu ne gobe jibi ma mu ne he abin da muka ga dama sun sun rigaye sun nutsu akan wannan rayuwar ta duniya yake cewa to kuma akan gobe kiyama suna masu rabkarwa wannan shine ubangiji yake siffanta mana hali yake zargin waɗanda suka gafala akan ayoyin ubangiji haka idan muka koma zan mu gani a cikin alkur'ani ayoyi daban-daban ubangiji yana jan hankali ko yana jan kunne ga annabin shi kadda ya kasance daga cikin waɗanda suke gafalallu ayoyi suna da yawa kadda ka kirayi ubangijinka ko ka kirayi ubangijinka kana mai kaskantar da kai kana mai jin tsoron ubangiji wala takum min al-ghafilin kadda kasance daga cikin rabkalallu haka ubangiji yake bayyana wa manzon shi kadda ya sake ya kasance daga cikin rabkanu saboda rabkanuwa zatta ingiza mutum zuwa ga wani wa'idi wanda ubangiji ya yi wa kafurai shine ya sanya ubangiji ya sanya mutum cikin wutar jahannama idan muka koma za mu gani sababban ko kaɗan daga cikin sababban da suke sanyawa mutum ya kasance daga cikin rabkanannu shine mutum ya shagaltu da kurum duniya ya ba gaba baya tunanin lalle da kwai wani lokaci wanda mai aran mai ba mai amsar ran zai amshi zai zai zai zai amshi ararran da aka bashi shine duk lokacin da kurum rayuwa muke kamar ka ce babu mutuwa a cikin rayuwarmu inda za mu ringa tunani a'a lalle da kwai wata rana ina iya kwanci ba na tashi ba to bawa zai yi kokari ya yi hobbasa ya yi wa ubangiji abinda inda za a ɗauki ran nashi to tabbas ya san da kwai abinda zai tunkari ubangiji da shi ni kokari mu tambaye kawunanmu yau da ubangiji ko a yanzu nan ubangiji da zai ɗauki rayukanmu wani aiki ne kai wanda ubangijinka zai karbe ka da hannu biyu ga sakamakon wannan aikin da ka aikata ya sanya ka karkashin rahama shi ya maka gafara shi sanya wajibi ne mu ringa tunanin lalle da kai wata kwanciya da zai a cikin kabari shi sanya manzo Allah ubangiji subhanahu wataala yake bayyana mana alhaqu takasu dukiya neman ta hada ta iyali ya shigaltar da mu akan ambatan akan akan tunanin lalle da kai wani wuri inda za a kai mu a kwantar da mu mu jirayi lokacin da ubangiji zai zai mana hisabi kurum guri ne a cikin rayuwar mu 100% yace hatta zurtumul maqabir har sai kun ziyarci kabari wallahi duk rashin imanin mutum idan ya shiga kabari to yana jin wadar darfa wannan wata rana mu ne a nan gwanci wani imani zai zo ya mamaye zuciyar shi amma dai daga an mutu ya riga ya manta duk abin da ya wakana kuma wannan haka ubangiji ya kaddara ko ya tsara wa dan adam mai hankali shine wanda kullun zai ringa hararawa lalle ho wannan wurin wa sai mun dawo shi mu ma muna da hili mun sai karan mu anan kuma sai mun zo mun kwanta shi to duk lokacin da mutum zai ringa irin wannan tunanin to tabbas zai ringa wa kanshi tanadi na idan na kwanta wani abu zai tarbu Allah ya datar da mu shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana a cikin hadisin da imamu ahmad ya hutar da shi hadisin abizar yake cewa wallahi da kun san abin da na sani yake cewa da kun yi da kun yi dariya ɗan kaɗan da kun yi kuka mai yawa saboda me manzan allah ya sani an ba shi labarin duk abin da zai wakana wata rana ɗaya daga cikin sahabban manzan allah yake cewa mun yi sallah asuba manzan allah ya hau kan mumbari yake ba mu labarin abin da zai wakana daga harkon duniya har zuwa ƙarshen ta muga bai sabka da kan mumbarin shi ba har sai da aka yi lokacin sallah azhar yayi ya sabko ya mana sallah azhar ya koma ya hawo sama mumbari bai sabka ba har sai da aka yi sallar la'asar lokacin sallar la'asar ya sabko ya musu sallah sannan ya tsaida yake cewa yana ba mu labari yace wani sa'in sai an yi wani abin sannan mu ce eh kwarai kwa lokaci kaza manzo Allah ya ba mu labarin shi yace mafi karhin har da a cikin mu shine wanda ya rike abubuwa masu yawa shi ne sanya manza Allah yake cewa da kun san abin da na sani ya ce wallahi da kun yi dariya el kaɗan da kun yi kuka mai yawa saboda idan ka ɗauka rayuwar nan ba komi ba ne ba illa kamar yadda wani malami yake bayyana ama wallahi ama wallahi law alima al'anamu yake cewa wallahi da bayu mutane sun san abin da ubangiji ya musu tanadi yake cewa wallahi kai da barcin kirki ma da ba su tsaya suka yi ba dalilin irin irin irin irin irin abin da ya zakatarar da shi a nan gaban ka yake cewa idan ka ɗauka an halince ka don ka bautata wa ubangijinka yake cewa bayan ka bautata ma ubangiji lokacin ajali ya zo a ɗauki ranka mutuwa ta biyo baya bayan mutuwa kwanciyar kabari bayan kwanciyar kabari a yi busa ka hutu daga cikin kabarinka bayan hutuwa daga kabari a yi da ku a kaɗa ku arzul mahshar inda za a tara kowa da kowa don ayyiwa kowa hisabi rigici na tashin kiyama rikici irin na tashin kiyama da rai ba ta san ba me za ta tarar a wannan lokacin ba ana ta ɗarɗar yake cewa sannan a zo a yi hisabi a hawo siraɗi mai shiga gidan aljanna ya shiga mai shiga gidan wuta ya shiga ya ce wallahi tallahi da rai da ba ta kwanta ba da ba ta yi barcin kirki ba da ta tsaya dukkan lokacin da ta bada don ta bautata wa ubangiji a gurguje abu na biyu daga cikin abubuwan da suke sanyawa marabkani akan ambaton ubangiji ko tunanin gobe kiyama shi shine mu sanya daɗin duniya a gaba duk abin da muke so kurum ya za a yi mu more wannan rayuwa duk abin da zai taho halakce haramce in dai ya ba mu damar mu more wa rayuwarmu to ba mu ba tunanin ubangiji ya sanya wannan abin haramun ne ko halak kurum aikatawa za a yi a wuce bawa ya mai da dukkan al'amarin shi akan ya za a yi ya more wa rayuwar shi daga wannan abin zai sanya wa mutum tsatsa a cikin zuciya ya kasance bai tunanin komi illa yaya kurin rayuwa za ta ji daɗi ya iyali za a faranta musu ya zai ji daɗi da rayuwa ta ya biye wa son zuciyar shi kuma idan ya biye tabbas zai tarar da abin da ubangiji ya mai wa idin shi shi dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana hadisin Jibril da yake cewa lokacin da ubangiji ya halitta aljanna ya halitta wuta ya ce wa Jibril ka tayi kai rangadi a cikin gidan aljanna Jibril da ya tayi yayi rangadi ya dawo yake cewa ubangiji wallahi ba wani daga cikin dan adam da zai ji labarin gidan aljanna da yayi abin da zai sanya ba bai yi iyakacin kokarin shi bai shige ta ba aka ce me kewaya wuta ya tayi yayi rangadi a cikin wutar jahannama ya huto ya ce wallahi ba wanda zai ji labarin ta yi sakakin da zai shiga wutar jahannama ubangiji sai ya kewaye gidan aljanna da duk abin da rai take kyamata ya kewaye gidan wuta da duk abin da rai take so ya ce wa jibril ka taika yi rangati jibril da ya zo ya tarar da aljanna an kewaye ta da duk abin da rai take kyamata ya koma ya ce wa ubangiji toho wanda za su shige ta illa man rahimar rabbuka sannan aka ce mai kewaya ta yi wutar jahannama ya tafi ya ga an kewaye ta da duk abin da rai take so ya ce wallahi mai shigarta sai wanda ba wani wanda zai sha daga shiga wutar jahannama ta sanya duk lokacin da bawa zai ibiyewa ran shi abin da take so to tabbaswa zai kasance daga cikin waɗanda suke rafkanannu shi kuma wanda ya kasance daga cikin rafkanannu to ba shi ba samun rahama ubangiji sai kuma abin da ubangiji ya ga dama akan bawan shi a gurguje abin na uku shi shine ƙauracewa masallatayyan ubangiji da ƙauracewa ambaton ubangiji da ƙauracewa azkar wanda ubangiji ko wanda shari'a ta sannanta mana maringayi misalin azkar na sahi da marece azkar na shigowa masallaci na huta daga gida na shiga daga gida wa'annan abubuwa ne wanda suke da muhimmanci sosai idan kana yin su to tabbas ubangiji zai kare ka kuma zai sanya linzami a bakinka zai sanya linzami a hannayenka ko a dukkan gabobinka ya kasance ba wani abu wanda zaka aikata illa alkhairi mu dauki karamin misali hadisi abu hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda zai huta daga gida yake cewa bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah da sunan Allah na dogara da Allah ba karhi ba dabara in ba ga in ba ga in ba in ba ga ubangijin mu ba yake cewa daga ya zaran ya faɗi wannan addu'a za a ce karhulita wa kufita wa qita an riga ya an shiryar da kai waye mai shiryarwa ubangijin ka ne zai shiryar da kai yake cewa kuma an isar maka ba wani abu wanda ya isa ya bata maka rai ko wani abu wanda ya isa ya razanar da kai ubangijinka ya isar maka kuma wakita kuma an riga ya an sa maka shamaki ba wani abu wanda ya isa ya zo ya cutar da kai manzo Allah yake cewa shaidani baya yiwuwa ku gama hanya da shi manzo Allah yake ce mana wani shaidanin za ya zo zai ce wa ɗayan ya kabarwa ne yake cewa fama baluka yace to iyaya da mutumin da ya riga yayi addu'a lokacin da zai hutu daga gidan shi ubangiji ya ba shi lamani guda uku an shiryar da shi an isar mi kuma an kiyaye shi ya ce ba ni ba shi ka wannan abin zai baka damar mi ka shiga cikin zumura wanda ba sa rabkani ba akan ambaton ubangiji ba ba sa rabkani akan bautar ubangiji ba wannan kaɗan daga cikin abubuwan da suke iya sanya mu daga cikin mu shiga daga cikin layi wanda suka rabkana daga ayoyin ubangiji ko suka rabkana da abin da yake wajibin su su aikata a cikin addinin musulunci da haka mu yi kokari mu nisantu da duk abin da zai kawo mana rabkanuwa ko zai sanya mu rabkani akan abin da ubangiji ya halice mu dan shi ko abin da ubangiji ya umurce mu shi ya umurce mu da shi ko kuma kuma duk abin da zai sanya mu samu salama a duniyarmu ta duniya da gobe kiyamanmu Allah ya datar da mu Allah ya amfanar da mu